ولذا قد اشرح صدره والذكر شرف ذكره كيما يقدس اسمه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله هو المقرب وحده لا قرب يعدل قربه والله أوجب حبه فكسى المحب رضاه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور طلعة سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وعصمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحاب الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم
Sadakallahul azim a ‘yan uwana musulmi masu sauraronmu maza da mata manya da yara ina gaishe ku, gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Zadakum Allahu magfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya. A idan ba ku manta ba, a jiya mun tsaya bayani a game da sha'anin wato tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Isra'i da kuma Mi'raji har muka ce wato ma'anan Isra'i tafiya da daddare musamman abin da yasa aka ƙara da lailan a gaban subhanallazi asra bi abdihi wato don a nuna maka ba daren baki ɗaya aka cinye ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi ya dawo daren bai ƙare ba kuma watakila mai sauraro ya iya cewa me yasa aka sanya isra'i da daddare ba a yi shi da rana ba ido na ganin ido abinda ya sa shi dare wato lokaci ne na asirin masoyi da masoyi dare lokaci ne da masoyi yake ganawa da masoyinsa Ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa waj'alna al-layla libasan waj'alna an-nahara ma'ashan بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم mun sanya dare ya zama lokaci ne na sitira ga bawa muka sanya rana ita kuma ta zama lokaci ne na neman abinci sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya Isra'i ya kasance da daddare domin kowa ya fito fili a gane shi a gane mumini na gaskiya a gane munafiki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya Isra'i ya zama da daddare domin gaskiyar mai gasgatawa ta bayyana ƙaryatawar mai ƙaryatawa ita ma ta bayyana a fili wannan dare daren 27 ga watan Rajab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi Isra'i da Miraji wannan dare ya fi daren Lailatul Qadri daraja ya fi shi alfarma ya fi shi albarka daren Isra'i da Miraji ya tattaro abubuwa da dama wanda daren Lailatul Qadri bai taro shi ba daren Lailatul Qadri wato babban abin da ya kunsa shine sakkowan mala'ika Jibrilu tare da mala'iku. Shi ko daren Isra'i da Miraji shine hawan manzan Allah sallallahu Alaihi sallama sammai bakwai kuma ya wuce su, ya kai wurin da babu sama babu ƙasa babu gabas babu yamma, babu kudu babu arewa, babu shuru babu motsi kuma ya ga Allah. Sannan ya karɓo salloli guda biyar, karɓo salloli kurum da aka yi a cikin wannan dare ya fi sakko wanda mala'iku suka yi a cikin daren Lailatul Qadri. Domin tun a farkon karatu mun gaya muku cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu darare masu haske. Daga cikin waɗannan darare akwai daren ƙaramar sallah, akwai daren babbar sallah, akwai daren farkon watan Almuharram, akwai daren nisfu Sha'ban, akwai daren farkon watan Rajab, akwai daren sha biyar ga watan Rajab, akwai daren ashirin da bakwai ga watan Rajab, akwai daren Juma'a, akwai daren Litinin, akwai daren Isra'i da Miraji, akwai daren Lailatul Qadri. To, ‘yan uwa, duk daren da ya shafi annabi sallallahu Alaihi wasallama sosai, komin darajar wani dare bai kai wannan dare ba. Daren Lailatul Qadri tabbas yana da daraja kwarai, amma daren Litinin ma ta fi shi. ballantana kuma daren Isra'i da Miraji dare ne na ashirin da bakwai ga watan Rajab sannan kuma daren daren litinin ne manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya yi wannan tafiya. To idan mutum ya lura da wannan da kyau zai gane cewa lallai wannan dare da manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya yi Isra'i da Miraji ya wuce sammai ya wuce ƙasai ya wuce halittu ya ga Ubangijin halittun baki ɗaya ya ba shi salloli biyar, to wannan dare kuwa ya fi kowane dare, sannan mala'iku da suke sakkowa daren Lailatul Qadri, saƙon da suke zuwa mana da shi bai kai saƙon da manzo Allah ya zo mana da shi da ya dawo daren Isra'i da Miraji ba, shi ne ya zo mana da tsarabar sallolin nan da muke yin su, sallar asbahi, sallar azhar, sallar la'asar, sallar magriba, sallar isha'i. Akan wannan ne Maulan Mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin. yake cewa saral mustafa lailan wa wafa bi khamsatin arajna biha wal fadlu lil mutaqaddimi لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله سرى المصطفى ليلا ووافى بخمسة عرجنا بها والفضل للمتقدم وأوصى بها عند العروج موكدا ففيها ينال العبد كل تقدم له وبه قم واركعن تواضعا ترى قرة للعين من خير منعم إذا قمت من بعد الوضوء مرتلا وتسجد من بعد الركوع المعظم لقد ضويت عنك المسافة جهرة وصلت إلى المحبوب كبر وعظمي لرب إله العرش شكر معيد على المصطفى المختار سر المكتم أسائله تحقيق ما كنت راجيا لديني ودنياي بطه المفخم هداياي تقصير الصلاة مسلما على ذلك الكنز العظيم المطلسم هداياي تكثير الصلاة مسلما على ذلك الكنز العظيم المطلسم لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله مولانا الشيخ alhaji ibrahim niyas radiyallahu anhu yake cewa annabi abin zaɓi ya tafi isra'i da mi'raji da daddare da ya tashi dawowa gida bai dawo mana hannu rabbana ba sai ya dawo da salloli biyar tsaraba domin mu san cewa lallai ya yi tafiya ƙa'idar matafiyi in ya tafiya ya dawo to ’ya'yansa ya za a yi su gane ya yi tafiya ya zo musu da tsaraba. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya yi wannan tafiya ta Isra'i da Miraji da ya tashi dawowa ya da mana da tsarabar salloli biyar, waɗannan salloli biyar mu ma mukan yi Miraji da su, amma falala tana wurin wanda ya fara. Duk sanda mutum ya yi sallah to Miraji ya yi, almusalli yunaji rabbahu. saboda haka shehu radiyallahu ya ce lahu dan shi wa bihi da shi kummi kewarka annaka duka tawadu'an domin biyayya da ladabi ga Allah tara qurratan lil aini zaka ga sanyin idaniya min khair mun'imi daga mafificin mai ni'imtawa idza qumta idan ka miƙe min ba'dul wudu'i bayan kayi alwala murattilan kana mai karatun sura wata judu daga nan sai kai sujada min ba'adin ruku'i bayan ruku'i almu'azzami abin girmamawa. To daga nan fa, laƙaɗu ya ankal masafatu jaharatan, hakika an nannaɗe maka dukkan milamilan nan na nisan tafiya, kamar yadda muka faɗi, wato daga Ka'aba zuwa Baitul Miqdisi tafiyar wata guda ne ko kwana arba'in, to ballantana mu kuma daga nan wurinmu zuwa Kudus. To, in ka bar wannan, tafiya kuma daga nan ƙasa wato duniya zuwa sama ta ɗaya tafiyar shekara ɗari biyar ce, daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar ce, ta uku zuwa ta hudu ɗari biyar, ta hudu zuwa ta biyar ɗari biyar, ta biyar zuwa ta shida ɗari biyar, ta shida zuwa ta bakwai ɗari biyar. To, gaba ɗaya sanda bawa ya yi alola ya miƙe ya ce Allahu Akbar. yana yin ruku'u daga yin sajada a sajadar nan ya wuce ƙasai bakwai ya wuce sammai bakwai ya tafi halar sun madana fata dalla an nan naɗe masa wato nisan tafiya baki ɗaya kuma a bayyane wasalta ilal mahabubi ka sadu zuwa ga masoyi shine Allah kabbir wa azimi babu abin da ya rage maka sai ka miƙe tsaye kai kabbara ka duka kai tasbihi ga Allah wato ma'ana kar ka rabu da sallah in dai kana so ka riƙa ganawa da ubangiji ka samu wannan wato nannaɗewar milamilai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nannaɗe su a daren Isra'i da Miraji shine shi yace li rabbi ilahi al-arshi shukrun muayyadun ala al-mustafa al-muqtar sirrul mukattami godiya ta tabbata ga ubangiji na ubangijin al-arshi a karfafawa a bisa annabi abin zaɓi zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓu asiri na abin ɓoyewa. Subhanallazi asra bi abdihi laylan Tsarki ya tabbata ga Ubangiji tabaraka wata'ala wanda ya tafi dare da bawansa kuma ya je ya dawo gari bai waye ba. Ai, asra bihillahu Allah ta'ala ya yi tafiyar dare da shi bi jasadihi wa ruhihi min harmi Makka al-mukarrama. zada Allahu sharafan wa izzan Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan Isra'i ne da Annabi sallallahu alaihi sallama da jikinsa da kuma ruhinsa da jikinsa da kuma ruhinsa tun daga haramin Makka wadda take a girmamawa Allah ya ƙara mata girma da daraja da bunƙasa da kariya hakika malamai sun yi saɓani kamar yadda muka faɗa tun a farkon karatu cewa waɗansu sun tafi a cewa wannan Isra'i manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya yi ne da jikinsa da kuma ruhinsa waɗansu kuma suka ce a'a a bacci ne a mafarki da ruhinsa kawai ya yi waɗansu malaman kuma sai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i ne da jiki ya yi mi'raji ne da ruhi to maganganu da dama akan wannan to amma mafi yawancin waɗanda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya yi isra'i ne da ruhinsa ba da jikinsa ba wato suna kafa hujja ne da magana sai da Aisha Allah ya ƙara mata yadda da take cewa ma faqattu jasada rasulillahi sallallahu alaihi sallama a wannan dare ni fa ban rasa jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama da kuma inda yake cewa baina ana na'imun ko baina ma ana na'imun tsakanin ni ina bacci Anas ya ce wa huwa na'imun fil masjidil harami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bacci a cikin masallacin harami masallacin Makka masallaci wanda ke mai alfarma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fastai qastu sai na farka wa ana bil masjidil harami ni ina cikin masallaci mai alfarma. To mafi yawancin manya-manyan sahabbai magabata da manya-manyan malamai na musulunci sun tafi a bisa cewa Isra'in manzala sallama da jiki ne ya yi kuma a farke ba a bacci ba. Wannan kuma shi ne maganan gaskiya, jiki da ruhi, saboda subhanallah zai asra bi abdihi, in ba dan jiki ya haɗu da ruhi ba Allah ba zai ce bi abdihi ba. bawa baya zama bawa sai jiki da ruhi sun haɗu wuri guda. Manyan sahabbai na ma'aiki sallallahu Alaihi sallama wato da manya-manyan malamai magabata sun tafi akan haka ɗin. Domin kuwa Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara mar yadda akan haka ya tafi, Jabiru, Anas, Huzaifa, Umar, Abi Huraira, Malik, ɗan Sa'sa'a, da Abi Habba, Albadri, da kuma Ibn Mas'ud, Abdullahi ɗan Mas'ud, da Bahaku, da Sa'id ibn Jubair, da Qatada, da Ibn Musayyib, da Ibn Shahabin, da Ibn Zaid, da Al-Imam Al-Hasan, da Ibrahim, da Masruq, da Mujahidu, da Ikrama, da Ibn Jurayjin, da makamantansu. Kuma mafi yawanci waɗanda suke kafa hujja da cewa shi Isra'i da Miraji a bacci aka yi wai saboda annabi ya ce baina ana na'imun. ko baina ma ana na'imun to ai kuma akwai ruwaya da yake cewa baina ana qa'idun ko baina ma ana qa'idun tsakanin ni ina bacci tsakanin ni ina zaune akwai inda yace baina ma ana fil masjidil harami fil hijri indal baiti baina na'imi wal yaqazani iz atani jibril bil buraq yace tsakanin ni ina cikin masallacin harami a cikin ɗaki tsakanin bacci da farki sai mala'ika Jibrilu ya zo min da buraka. A wani wuri kuma ya ce, Baina ana na'imun fil haɗimi, a wani wuri ya ce, Mutta ji'un, a wani wuri kuma ya ce, Bainan na'imi wal ya ƙazani. Wato abin da ake so dai a takaice ‘yan uwana musulmi, mai sauraro ya fahimta ya gane, wai mai kawo jayayya ma akan maganin wannan tafiyan ne, in dai mafarki annabi ya na musu. kuma in dai mafarki ne annabi dan me aka kawo abin hawa kawai dan za ka yi mafarki za ka tafi sama sai an kawo abin hawa ka wuce kawai mana ai ko kai ba annabi ba ka zo majalisar ku ta abokai ko kika je majalisar ku ta ƙawaye ka ce ko kika ce kun ga ko jiya da daddare na tafi sama ta uku ko ta hudu ko ta bakwai abinda masu sauraro za su fara cewa da me a mafarki za ce oho shikenan magana ya ƙare to inda mafarki kawai annabi yayi sallallahu alaihi wasallama dan me za a zauna ana jayayya har yau a ce wasu sun yadda wasu basu yadda ba kuma ma shi mafarki haka kawai sai a ringa bada labarin mafarki kuma menene hikiman mala'ika jibril ya zo da buraka domin ya zo a riwayar Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyab dawilun fawqa al himari wa dunal bagli ya ba'u hafirahu inda muntaha ɗarfihi, ƙala, fara kiftuhu hatta a taitu baital maƙadisi, fara battuhu bil halƙati, allati yarbuɗu bi hal'ambiya'u, summa da haltul masjida, fasallaitu fihi raka'ataini, summa kharashtu. فجاءني جبرائيل بإناء من خمر وإناء من لبن فاكترت اللبن فقال جبرائيل اكترت الفطره sun ma'urja bina ilas sama abinda annabi sallallahu alaihi ya ce a an zo mini da buraka mecece buraka wata dabba ce fara mai tsawo ta fi jaki tsawo amma bata kai doki ba wato kamar alfadari yana aje kofatansa ƙarshen tsawon ganinsa sai na hau, har sai da na zo masallacin Kudus, sai na ɗaure wannan buraƙa a jikin turken da annaba suke ɗaure abubuwan hawansu a baitul miqdis daga nan na shiga masallacin Kudus ne sallah raka'a biyu, sannan na fito sai mala'ika Jibril ya zo min da ƙwarai guda biyu, ƙwarya na farko giya ne a ciki, ƙwarya na biyu madara ne a ciki, sai na zaɓi madara. Sai mala'ika Jibril ya ce, Ka zaɓi asalin tushen tarbiyya mafi tsayuwa daidai, a daga nan sai aka hau da mu zuwa sama. To, kaga inda a ce mafarki ne, duk me zai kawo wannan, ko da yake dai malamai da suke cewa mafarki ne suna kafa hujja ne da wato maganan ita Ummu Hani a diyar Abi Talib da take cewa ma usri bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa fi baiti na'imun indi tilkan laila ba ai Isra'i da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai face yana ɗaki na yana bacci a wannan daren da aka yi Isra'i da shi to kaga wannan suka riƙe hujja a malamai sun ce ɗakin ita Ummu Hani ya kasance a cikin harami ne, harami baki ɗayansa masallaci ne, sufaye suka ce zahirin maganan dai, idan mutum yana nema wa kansa adalci da zaman lafiya, to ya sani, Isra'i da Mi'raji so biyu ya faru da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, ɗaya da jikinsa ne daga masallacin harami, ɗaya kuma da ruhinsa ne daga ɗakin ita ummu hani, wallahu alam. Isra'i wanda ya faru da manzalla sallallahu sallama daga masallacin harami shi ne wanda annabi ya yi da jikinsa da ruhinsa, domin Allah tabaraka ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga Ubangijin da yi tafiyar dare da bawansa. Abdu kuwa suna ne da ya ƙunso ruhi da jiki baki ɗaya. Sannan kuma, buraƙan nan da aka ce an kawo tana daga cikin jinsin dabbobi, su kuwa dabbobi ai jiki suke ɗauka, ya za su ɗauki ruhi, yanzu kawai don mutum zai mafarki zai je sama shi ke sa kawo jaki ko doki ko raƙumi a ɗora ruhinsa a kai, to ai ruhin ya fi jakin sauri, ruhin ya fi buraƙar sauri ai. Kaga a nan za ka gane cewa lallai ko dai ka yadda Isra'i da Miraji a farki aka yi shi jiki da ruhi ko kuma ka yadda sau biyu aka yi, wanda aka yi a ɗakin ita umma hani shi ne aka yi da ruhi a bacci, wanda aka yi a masallacin harami wanda Allah ke faɗi shi ne aka yi a farke da jiki da ruhi. Inda Isra'i da ruhi aka yi shi kawai ba da jiki ba, to da ya zama kaman manzala mafarki ya yi kawai, da sai a ce mafarki ya yi, kaga da sallolin nan duk da muke duk a mafarki aka kawo suke, kaga ya zama wasa ai. ko kuma a ce a'a wato da isra'i da ruhi kawai aka yi ba da jiki ba to sai ya zama kamar irin halin fana'i ko insilaki ko indimasi da majazubai suke yi a halin da suka yi zikiri sosai mutum ana ganinsa amma shi bai jin samuwarsa a cikin wannan alam ɗin masu wannan hali su sun san abin da ake magana to da kuwa haka aka yi to da mala'ika jibrilu bai kawo buraka ba domin kuwa ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi ya ce bainama ana fil masjidil harami fil hijr indal bait bainan na'imi wal yaqzani iz atani jibril bil buraq wato tsakanin ni ina cikin masallaci mai alfarma a cikin hijir isma'il kusa da ɗakin ka'aba tsakanin bacci da farki sai mala'ika jibril ya zo mini da wani abin hawa ana kiranta buraka wannan buraka wata dabba ce, ta fi jaki girma amma ba ta kai doki ba, tana aje ƙafafuwanta wato kofatunta ƙarshen inda ganinta ya tike. Kumatun wannan abin hawa mai suna buraka irin kumatun mutum ne, ƙafafuwan wannan abin hawa irin ƙafafuwan a raƙumi ne, gashin kan wannan buraka irin gashin kan doki ne, sannan ita buraka ba namiji ba ne ba mace ba ne, sannan kuma ba mata maza ba ne, ko da yake wani yana iya ce a to ya za a ce haka, bayan Allah tabaraka ta'ala ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun duk wani abu da ka sani mun halicce shi biyu biyu ne mace da namiji mace da namiji muka yi duniya muka yi lahira muka yi aljanna muka yi wuta muka yi sama muka yi ƙasa muka yi gabas muka yi yamma muka yi kudu muka yi arewa muka yi mutum muka yi aljan muka yi mala'ika muka yi ruhani muka yi mace muka yi namiji muka yi fari muka yi baki muka yi dogo muka yi gajere muka yi mutumin kirki muka yi mutumin banza to ya za a ce ita wannan ba ta da kishiya ai ba baraka ba ce kawai ta fita daga wannan tsari na wamin kulli shayin halakana zauje ne har mala'iku ma sun fita mala'iku ba mata ba ne mala'iku ba maza ba ne mala'iku ba mata maza ba ne to haka nan burakar da annabi ya hau a daren 27 ga rajab daren isra'i da miraji ita ma ba namiji ba ne ba mace ba ne kuma ba mata maza ba ne. Tafiyan wannan buraka yana da ban mamaki daban al'ajabi, domin kuwa wannan buraka yana yin tafiyar mil dubu ɗari da tamanin da shida da maitan da tamanin da hudu a cikin ƙiftawar ido. Shi wannan burakan ba yana yin tafiyar mil dubu ɗari da tamanin da shida da maitan da tamanin da hudu a cikin ƙiftawar ido. sai malaka jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irkab hatta tamdi ila da'awati rabbik ya ce masa ya masoyin Allah ka hau wannan buraka domin ka je ka amsa gayyatar da ubangijinka ya aiko maka to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yunkura ya doso inda buraka take zai hau sai buraka ta shafa idan ta toka ta ce ba ta yadda ba ta yi girgiza sai mala'ika jibril ya yi buraka tsawa ya ce mata amma tastahayina mimma fa'alti fa wallahi ma raki baki ahadun akrama alallahi minhu ki yanzu biki ji kunya ba abin da kika aikata wallahi na rantse miki da Allah kina takama kin dauki Ibrahim kina takama kin dauki Nuhu kina takama kin dauki Musa kin dauki Isa wallahi na rantse miki da Allah biki taba daukar wani daya daga cikin annabawan da kika ɗauka mafi girma mafi karamci bisa Allah da ya kai wannan da zai hauki yanzu ba, sallallahu Alaihi wa sallama. Jin wannan sai buraka ta ji kunya ta ji nauyi domin da ba ta gane wa zai hauta ba, sai da aka faɗa saboda tsananin jin kunya sai da ta yi zufa, ta yi gumi wannan gumi har sai da ya zuba a ƙasa, yana zuba sai wata irin fulawa ta tsiro ɗorawa, wato yelo. fulawa yalo duk inda kaga yalan fulawa daga gumin burakan ne to shi ma mala'ika jibrilu saboda abin da buraka ta yi sai da ya gumi shi ma sai da ya gumi har gumin sa ya diga a ƙasa to wannan digan da gumin sa yayi shine fulawa fara ita kuma ta tsiro duk inda kaga farar fulawa ka tuna jibrilu gumin sa ne shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi Isra'in da Mirajin ya dawo ka san tafiya ce ta dubunnan shekaru aka nannaɗe ta aka yi ta a cikin abin da bai fi awa ɗaya ba bai ma kai awa ɗaya ba aka je aka dawo to yana dawowa gida sai ya zufa zufan sai ɗiga a ƙasa sai fulawa ja sai ta tsiro shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a hadisi yake cewa man arada an ya shumma ra'ihati fal ya shummal wardal ahmar duk mutumin da yake so ya ji kamshin jikina ya tsinki jar fulawa ya shinshina zai ji ni a ciki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa ga muna yin maulidi muke kawo abubuwa irin wannan da sauransu kuma kaga fulawa a ɗakunan mu mu wannan muke halartowa ba wai kwalliya bane irin na turawa mu muna tuna abubuwa ne na soyayya da kuma wato kamshin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau wannan buraka malamai sun yi sabani a nan wasu malaman suka ce to shi kenan to yanzu shi ma mala'ika jibril ya hau ko kuwa shi tafiyarsa daban annabi ne akan buraka waɗansu suka ce ya hau waɗansu kuma suka ce bai hau ba domin manzo Allah sallallahu alaihi shi kaɗai aka keɓanta a wannan tafiya da ya hauta kuma dalili na biyu saboda mala'ika Jibrilu ai ya fi buraƙar sauri ya fi buraƙar sauri in ba dan Allah yana so ya girmama annabi ba to da mala'ika Jibrilu ne zai ɗauke shi akan fifiken shi to amma a turo mai da abin hawa ya fi girmamawa ya fi kwarjini akan wanda yake zuwa yana kamai saƙo yanzu ko kai ne shugaban ƙasa ko gwamna ko wani minista ko kuma wani yallaɓai yana yawan aikowa ana kawo maka buhunan shinkafa da 'yan kuɗaɗe sai wata rana sai ce ai mai gida ce an je da kai kana fitowa kai sai duka ce hau ai kaga ba girmama amma kana fita sai ka ga wata katuwar jeep sai ce ai mai gida ne ba da motar ne ce a zo da kai ai ka san wannan gayyata dai ta yi to shi ne aka turo da ita wannan buraka aka turo wannan buraka domin shi mala'ika jibrilu alaihi salam saurin tafiyarsa wato yana iya yanke tafiyar mil miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a cikin ƙiftawar ido shi yasa lokacin da namruzu ya saka annabi ibrahim alaihi salam a cikin majaujawa zai jefa shi a wutar da ya hura saboda zafin wutar ba a iya zuwa kusa da ita balle a jefa annabi Ibrahim sai dai a sashi a majaujawa daga nesa a harba shi sai da Allah ya bari an juya an juya an juya an harba sannan ya turo mala'ika kuma ya yi magana da annabi Ibrahim a cikin wannan halin juyawan kamun ya fada wutan kana da buƙatar taimako ya ce ba ni buƙata ya ce a ba a wuri na ba fa a wurin Allah ya ce ai babu wanda bai da buƙatar taimakon Allah sai ya ce to a gaya masa sai ya ce a ai ilimin Allah a cikin abin da nake ciki, sanin da Allah ya da halin da nake ciki ya fi a ce wai aje a gaya masa, ai Allah ya fi ka sanin abin da nake ciki. To sai Allah ya ce Jibrilu, ɗauko katifa da shimfiɗa da naman ‘yan shila soyayyu da ruwan sanyi ka aje masa a wutar, yana faɗawa maimakon ya ji ya faɗa cikin itatuwa da duwatsu sai ya ji shi akan katifa mai taushi, maimakon ya ji zafin wuta sai ya ɗauki ruwan sanyi maimakon ya ji kunci sai ya ɗauki naman ‘yan shila ya tauna. Shi kuwa mala'ika Mika'ilu ya fi mala'ika Jibrilu sauri, domin shi saurin tafiyarsa yana iya yanke tafiyar mil miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu a cikin sakan guda. Shi kuma Israfilu ya fi shi sauri, shi yana iya yanke wato tafiyar mil miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a cikin ƙiftawar ido. amma abin da zai birge kai ya baka mamaki dukkansu annabi ya fi su sauri sallallahu alaihi wasallam ya fi su sauri amma an yi haka ne domin a girmama shi aka kawo wannan buraka ne amma ba don haka ba ka manta yana cewa li waqtun ma Allah la yasauni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani irin lokaci da nake ganawa da Allah a cikinsa mala'ika duk kusancinsa annabi duk manzancinsa wali duk kudubaniyansa bai isa ya riske ni a wannan lokacin ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka aka yi manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya hau wannan buraka suka tashi sama tana aje kofatinta ƙarshen tsawon ganinta har sai da suka kai zuwa wata ƙasa sai mala'ika jibril ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi sallama inzil fa salliha huna sauka kai sallah anan sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai ya sauka dan dama mun gaya muku cewa ana gaya mai Allah ta'ala yana kiransa sai ya ɗebo ruwa ya yi alola sai ya ɗebo ruwa ya yi alola yasa ake so mutumin da zai ziyarci manzo Allah shi ma ya je masa da alola kai ko khalifan manzo Allah ne wanda kasancewa yana da tsarki zuciyarsa na iya ba wa zuciyarka wani madadi ko ruhinsa yana iya gaya wa ruhinka wani saƙo kallonsa zai iya afkar da wani abu a cikin jikinka a cikin zuciyanka in ka yi yaƙinin wannan to in za ku haɗu ka yi alola kamun ku haɗu kar ka miƙa masa hannu babu alola saboda idan kana da tsarki kana da alola ka miƙa mara hannu in aka gaisa ba zai sake ka ba sai ya sakan maka wani abu na asiran ubangiji to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya yi sallah sannan ya sake hawa kan wato buraka suka ci gaba da tafiya sai malaika jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atadri aina sallaita wai kuwa ka san a ina kai sallah inda na ce maka din nan in zulfa salli hauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ni ban san wurin ba sai jibril ya ce sallaita bi madiyana ka yi sallah a garin annabi shu'aibu ita ce alƙarya wadda annabi musa salam ya gana da ubangiji a jikin wata itaciya wadda allah ke gaya masa inniya ana rabbuka wannan garin kenan Allah sallallahu alaihi ce oho masha Allah daga nan suka ci gaba da tafiya buraka tana tafiya suna tare da Jibrilu har sai da suka kai wata ƙasa, sai Jibrilu ya sake ce masa, In zilfa salli huna, sauka ka sake yin sallah a nan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi ya sauka daga kan buraka ya yi sallah raka'a biyu. Sai Jibrilu ya ce masa, Atadri aina sallaita, washin ko ka san a ina kai sallah? Sai ce, A'a, ban sani ba. Sai ce, Sallaita bi baitu lahamin haisu wuli da Isa. nan wurin da na ce ka sauka kai sallah nan ake kira baitul laham nan ne inda aka haifi annabi isa alaihi salam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tafiya yana kan buraka sai ya ga wani ifritu wato wani hatsabibin aljani ya biyo su da wuta ya riƙe harshen wuta yana bin su duk sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwaya sai ya ga wannan aljani da wuta a riƙe a hannunsa sai mala'ika jibril ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala uallimuka kalimatin taquluhunna idza anta qultahunna dafa'ata shu'latahu wa kharra li fihi ko kana so in gaya maka wasu kalmomi idan ka faɗi waɗannan kalmomi za ka kashe wutar da take hannunsa kuma za ka kifar da shi ya faɗi ta fuska sai manzo Allah ce bale kwarai gaya mun sai mala'ika jibril ya ce qul a'udhu bi wajhillahi al-karimi وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن كان faɗin wannan shi kenan sai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana faɗa kawai sai wannan hatsabibin aljani ifritu yadda ka san an ɗauke shi an wulwula shi an wulwula shi wutar da take hannunsa ta yi gefe can ta faɗi shi kuma ya kife ta fuska abin da ya sa wani yana ci ato ya shi jibril ya bai masa wani an yi haka ne domin a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ya sa ma aka turo aljani domin ya a ba shi addu'ar mu kuma ya ba mu amma annabi ya fi ƙarfin aljani sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da ya faru da wannan aljani wutarsa ta faɗi kuma ya faɗi ya kife ta fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da tafiya tare da mala'ika Jibrilu har suka zo suka iske waɗansu jama'a suna noma amma abin mamaki duk sanda suka yi noma idan suka yi girbi abin da suka girba din nan sai ya sake fitowa sai ya koma kamar yadda yake suna girbi hatsin yana komawa yadda yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika Jibrilu ya ce ma haza wannan ko me kenan sai ce ha'ula'il mujahiduna fi sabilillah to ba aflahum alhasanat waɗannan su ne mayaƙa a cikin addinin Allah mayaƙa don ɗaukaka addinin Allah waɗanda ake ninninka musu ladaddaki bi sab'a mi'ati di'ifin kowane ɗaya ana ninka shi dubu ɗari bakwai ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi wa ma anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun ci gaba da tafiya tare da mala'ika Jibrilu yana kan buraka sai ya iske waɗansu mutane suna riƙe da nama soyayye a cikin kwano mai kyau yana ƙamshi ga kuma wani naman daban a cikin wani kwano tsohon kwano fasashe kuma naman yana wari amma sai ya zamana naman mai warin wanda yake cikin fasashen kwano tsohon kwano shi suke ci ga wanda yake cikin kwano mai kyau soyayye mai kamshi mai tsarki ba sa cin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haula ya jibril waɗannan kuma su wane ne jibrilu sai mala'ika jibril ya ce waɗannan su ne mutanen da suka kasance a cikin al'ummanka suna da matansu na halal, amma ba sa zuwa su kwana a wurinsu, sai su tafi wurin matan banza karuwai, sai su je su kwana a wurinsu. Wannan shi ne misalin waɗannan mutane. Ga nama mai kyau soyayye a cikin kwano mai kyau ba su ci ba, amma suna cin nama ɗanye mai wari, duk jini. a cikin fasashen kwano wanda yake di ya yi lamba, ko kuma mace wadda tana da miji na halal, amma take tafiya wurin namijin banza ta je ta kwana a wurinsa har gari ya waye. To daga nan, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ci gaba da tafiya tare da mala'ika Jibrilu suka haɗu da wani mutum wannan mutumin ya tara itatuwa da yawa, ya tara itatuwa masu yawa, yana ta ƙoƙarin ya ɗauka, in yayi yayi ya ɗauka ya kasa, maimakon ya rage kuma sai sake karyo waɗansu itatuwan sai sake ƙara, sai sake yin ƙoƙarin ya ɗauka in ya kasa sai sake ƙarawa. Sai manzo Allah ce ma haza ya Jibril. Wannan kuma me kenan? Me wannan yake yi haka? Sai Jibril ya ce masa, wato wannan shine misalin mutumin da yake cikin al'ummanka ya ɗauki amanonin mutane da dama kuma ya kasa biyan wannan haƙoƙi na amanoni kuma yana sake karɓo na waɗansu mutane yana ƙara ƙarawa. Manzo Allah ya ce Allah shi kiyaye. Daga nan suka wuce suka iske waɗansu mutane wato suna kartan harsunansu da labbansu da kum na ƙarfe. Kum ɗin ƙarfe suke sawa a harshe suna kartan harshen suna sa a liɓi suna kartan labban amma duk sanda suka karci harshen sai naman ya sake dawowa duk sanda suka karci leɓansu sai naman ya sake dawowa kamar yadda yake sai manzo Allah ya ce wa mala'ika Jibrilu su wane ne waɗannan kuma sai mala'ika Jibrilu ya ce waɗannan su ne limaman shedanu masu hawa mimbarin fitina suna huɗubobi na hura wutar bala'i a tsakanin bayin Allah daga nan manzo Allah ce Allah shi kyauta ya wuce sai ya iske wani ɗan ƙaramin rami amma ga ƙatuwar saniya ta fito daga cikin ramin saniyar bayan ta fito kuma tana so ta koma amma komawar ya gagare ta sai manzo Allah ce mala'ika Jibril wannan kuma me kenan sai mala'ika Jibril ya ce wannan shine misalin mutumin da yake cikin al'ummanka zai faɗi magana mai girma mummuna yana ganin ta ƙanƙanuwa tana fitowa zai nadama, zai ce ina ma da zai yi ya mai da wannan magana da ya furta ta koma kamar bai yi ta ba, shi ne misalin wannan sani. Mutum ya zauna ya faɗi mummunan magana, yana ganin ta ƙanƙanwa, sai ta girma, sannan ta ba shi tsoro, sannan ya riƙa gani ina ma da zai iya ɗaukar ta ya mai da ita inda ya fito da ita, amma bai da iko ba zai yiwu ba. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abubuwa da dama akan hanya, kamun ya kai masallacin Ƙudus. an yaye masa halaye iri daban-daban na ’yan fashi na zahiri da kuma ’yan fashi na baɗini. ’Yan fashi na zahiri su ne masu fashin dukiyar mutane, su yi musu duka ko su kashe su. ’Yan fashi na baɗini su ne masu fashin imani, wanda suke raba mutane da hanyar Allah. Duka Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dare duk ya gansu. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan buraka suka wuce wata irin ƙaya ba yadda za a yi mutum ya wuce ta wurin wannan ƙaya ba ta kama mai riga ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ƙayar menene kuma Jibrilu wannan ƙayar wato misali ne na waɗansu daga cikin al'ummanka suna zama a bakin hanya suna fashi da idanuwa da harshe har sai ta kai saboda tsoronsu hanyar ba ta mutuwa su yi gulma su yi annamimanci waɗannan ana kiransu qutta'u tariq su ne ‘yan fashi masu tare hanya suna tare hanyoyin wucewar bayan Allah da makamai ko da bindigogi ko kuma masu tare hanyar bayan Allah masu zuwa ga Allah wannan duka tafiya su ɗaya ne ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kada ku zauna a kowace irin hanya ta zahiri ko ta baɗini kuna ba wa mutane tsoro da karɓe musu dukiyoyinsu ko kuma yi musu fashin imani. Wata sudduna an sabilillahi man amana bihi, kuna tsare duk wani mumini wanda ya ba da gaskiya ga Allah da manzansa, kuna tsoratar da shi sai ya bar addinin Allah dole, ko da duka, ko da barazanar kisan kai, wata buguna ha'i waja. wato kuna nema wa hanyar Allah tabaraka wa ta'ala karkata, kuna jefa shubaha ciki, ku ce hanyar batacciya ce, hanyar kaza ce, hanyar kaza ce, hanyar kaza ce, a rika shirya kaidi da makirci, ana jefa wannan hanya domin bayin Allah su kyamace ta, ko kuma a rika sifanta ta ga mutane cewa hanya ce karkatacciya, alhali kuma miƙaƙƙiya ce. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tafiya Allah ta'ala ya yaye masa halin mai cin riba, Allah ya nuna masa sakamakon da zai haɗu da shi, shi ne Allah ya nuna masa wani mutum yana iyo yana ninkaya a cikin wata ƙorama, jini ne a cikin ƙoramar, kuma yana cin duwatsu jini ne yake wanka da shi kuma yana jefa duwatsu a bakinsa kuma duwatsun na wuta sai manzo Allah ce wa Jibrilu wane ne wannan kuma mala'ika Jibrilu ce wannan shine maciyin riba sannan Allah ta'ala ya yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halayen magulmata daga cikin mutane domin ko ya wuce ya ga waɗansu jama'a suna da farata farcensu ya yi tsawo kuma farcen na tagulla ne suna kartan fuskokinsu da kirazansu sai manzo Allah ce waɗannan su wane ne su kuma Jibril sai mala'ika Jibril ya ce waɗannan su ne masu cin naman mutane suna keta alfarmar masu darja su yi ƙazafi su yi sharri su yi gulma su yi ƙage shine Allah ya mai da su haka sannan Allah ya yaye masa halayen ‘yan aljanna ya gansu a wani wuri ya ji wani irin ƙamshi ga sanyi ga iska mai daɗi sai ya ji wani sauti sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi mala'ika Jibrilu ya ce mala'ika Jibrilu wannan sauti da nake ji sautin menene ne sai mala'ika Jibrilu ya ce haza sautul janna wannan muryar aljanna ce take cewa ya rabbi atini ma wa'attani ya Ubangiji na, ka bani abin da kai alkawarin za ka bani mana, Allahumma ja'alna mimman wa'attaha. Daga nan sai aka yaye masa halin da ‘yan wuta za su kasance ko kuma halin wutar kanta. Zalla an zo wani wuri sai ya ji wata irin murya mara daɗi, sai ya ji wani irin iska mai wari, sai ya ce wa mala'ika Jibrilu, wannan muryar me nake ji haka mara daɗi haka, sai ya ce ai jahannama ce ita ma take magana, tana cewa ne ya rabbi atini ma wa attani ya ubangiji ka bani abin da kai mun alkawari zaka bani yunwa nake ji Allah ma hafizna mimman wa attaha daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya akan buraka malaika jibril yana biye da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya tsaya a gefen hanya kuma yana kiransa yana halumma ya muhammad halumma ya muhammad halumma ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malaika jibril ya ce sir ya muhammad sir ya muhammad sir ya muhammad shi abin da wancan mutum yake cewa nan za ka yi wa Muhammadu, nan, nan za ka zo, nan za ka yi Shi kuma Jibril yana ce, rabu da shi tafi, tafi kawai, tafi kawai, kakkaje. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, wane ne wannan Jibrilu? Sai ya ce, ha za a du wallahi Iblis, arada an tamila ilaihi, wannan shine makiyin Allah Iblis la'in. Yana so ne ka bar hanyar da ka kama zuwa ga Allah ka karkata zuwa gare shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya ce, wane shi? Daga nan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin tafiya yana kan buraka, sai ya ga annabi Musa yana sallah a cikin kabarinsa. Ana cikin tafiya kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hangi annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma yana zaune a ƙarƙashin wata itaciya tare da iyalansa domin kabarinsa yana ƙarƙashin wannan itaciyar ne. Daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sauka akan wannan buraka ya sallah raka'a biyu sannan ya sake hawa suka ci gaba da tafiya har suka kawo wani wuri da ake kira Iliya a ƙasar Sham, wato Siriya, nan ne ake kira Madinatul Kursi, inda Allah tabaraka ta'ala ya Isra'i da annabin kenan, sallallahu alaihi sallama, inda yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa ya taso shi daga masallacin Makka ya kawo shi zuwa masallacin Qudus wannan masallaci Baitul Miqdisi an ambace shi da al-aqsa saboda nisan da yake da shi tsakaninsa da masallacin makka kuma an so a ziyarci wannan masallaci inda hali akwai falala akwai baiwa a cikin ziyararsa tsakanin masallacin makka da masallacin kudus tafiyar wata guda ne kwana talatin ila waɗansu malamai suka ce an ambace shi ne da al'aƙasa saboda masallacin kudus babu wani masallaci tun daga ka'aba har zuwa shi wannan masallaci, babu wani masallaci. Nan ne mazaunan annabawa ala nabi na alaihi salatu wassalam nan suka rayu, nan suka isar da saƙonsu, mafi yawancinsu kaburburansu a nan yake, kamar annabi Ibrahim Khalilullahi, da annabi Musa Kalimullahi, hatta Isa Ruhullahi ala nabi na alaihi salatu wassalam shi ma a nan aka haife shi. Saboda haka ne Allah ta'ala ya tara masa su a nan. baki ɗaya domin ya zo yi musu limanci har gida. Ka san mutum ya biyo ka gidanka ya yaƙe ka to shi ne jarumi, mutum ya biyo ka har gida ya yaƙe ka to jarumi kenan. To shi ne Allah ta'ala ya tara su a garinsu, a masallacinsu, a gidajensu, manzo Allah ya zo yi musu limanci sannan ya yi gaba domin su san cewa shi ne arra'isul muqaddamu wal imamul mu'azzamu sallallahu alaihi wasallama imamul busiri ko busairi yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alburdarsa yake cewa saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin min zulami wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausain lam tudrak wa lam tarumi وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي
سريت من هرم ليلا إلى هرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شوى لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم أفدت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بواصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم وخست كل فخار غير مشترك وخست كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من الإناية ركنا غير منهدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من الإناية ركنا غير منهدم الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله
Sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salamullah to ‘yan uwa wannan masallaci masjidil aqsa masallacin Qudus da manzalla sallallahu alaihi wasallama aka yi Isra'i da shi zuwa gare shi yana da sunaye da dama ana kiransa masjidu iliya'a ana kiransa baitul miqdisi ana kiransa baitul lahil muqaddasi ana kiransa baitul qudusi ana kiransa albaitul muqaddasu ana kiransa kuratu iliya'a, ana kiransa baitu ila, ana kiransa kuru shila'a, ana kiransa urbul, ana kiransa solon, ana kiransa shalim, ana kiransa sihiyun, ana kiransa ushilima, ana kiransa ushalima, ana kiransa urshalim, ana kiransa ursalim, ana kiransa babush, ana kiransa misrus. ana kiransa almasjidul aqsa subhanallazi asra bi abdihi laylan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم
صدق الله العظيم yan uwa muna kallon lokaci ya fara hararan mu za mu dakata a nan idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu zuwa gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubayda nufarrish karbahu abadan ya man la shabiya la waqar wala niddu anta ligiyasu likulli khaifin wajalin ya barru ya haqqu ya man la lahu diddu فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا يناله نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدرهم كدالي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين